بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta ta alhamis daren juma'a 26 ga watan bulƙada shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan mayu 2026 miladiya a wani majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin kitabun tauhid na muhammad dan abdulwahab muna cikin babi na babu man hazala bi shay'in fihi zikrullahi aw alqur'ani aw rasul har yanzu dai babi da malam yayi akan duk wanda yayi izgilanci ko yayi ba'a ko yi wargi da wani abu wanda a cikin wannan abin akwai ambatan Allah ko Qur'ani ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karanta masail na babu muna karanta wasu abubuwa da suka shafi babin insha Allah ka mu shiga cikin fihi masail mala yace wa qaulillahi ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhubu wa nal'ab وعن بن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب, فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة لتنقب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم وما يزيد عليه wani hadisi wannan babi mun karanta shi kamar ma yau zagi zama na hudu kenan ban manta ba babi ne da ya mala ya kulla shi saboda ya nuni zuwa ga cewa duk wanda ya wargi ko ya isgilanci da wani abu wanda yake a ciki akwai ambatan Allah ko kuma abin da ya shafi shari'ar Allah Qur'ani maganarsa ko kuma abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine jakada sadau sada alheri wanda yake hada mu tsakanin mu da shari'a ubangijin wani ababe guda uku da muka faɗa duk wanda ya izgilanci da ɗaya daga ciki to a wajen malamai wannan ya fita musulunci daidai ne yayi yana da ilimi yayi ko ko bashi da ilimi mutukar dai ya san cewa dai da manzon Allah yake yi mutukar ya san cewa dai da Allah yake yi mutukar ya san cewa da shari'a yake yi wato shi yadda wanda lamar yake da ban tsoro har irin wannan wasanni za ku ana yi na wakan kwalwa ko kuma ko kuma irin wanda suke gwari suke ake masu haka su suna faɗa misali da da da da wata zuciya ɗaya saboda iya ilimin su kenan za su faɗa wata magana da inda a ciki babu akwai mona ladabi ga Allah ta'ala to su da suka faɗa su suna nan da imanin su kai kuma da kake nanatawa dan kai dariya kai kuma yanzu kuma imanin ka ya sana saboda shi su da suke yi su suna ganin wannan daidai abin da suke faɗa su suke yi amma kai da kake yi don jin cewa yanzu wannan abin wato ya kai laifin mutum ya fita musulunci ko bai kai ba mujaradan kasar cewa wannan abin laifi ne game da ubangiji ka faɗa a kansa to wani mutum ya fita musulunci wannan shine abin da malami ke magana ya sani ko bai sani ba wato ba zai zo ya ce wai yana ganin kamar maganar ai shi yana ganin kawai da zunubi ne ba ta kai kafirci ba a'a wannan ko ya sani ko bai sani ba a wajen malami wannan fita ne daga musulunci to mun yi magana akan a yanda wato malamai ke rarrabawa wajen wato yi wa waza Allah shi izgilanci yi wa Allah izgilanci kai tsaye wannan duk wanda ya ma Allah izgilanci wannan dama ba zai zo ya kawo uzuri ba tunda har ya sanya kira sunan ubangijin kuma ya faɗa wasu maganganu haka na dan ai dariya ko ya izgilanci ko ya ba akan Allah wannan ba zai yi cewa wai bai san bai san da Allah yake ba tunda har ya kira sunan shi amma maza Allah wataƙila zai iya samu ya ji wasu mutane suna suna wata suna wani ba'a da mazala amma bai san cewa wannan hakika ne da mazala ake ba ba wai bai san cewa abin laifi bane laifin shi akai kafirci ba a'a ya san akwai yayi bambanci kamar da na faɗa misali ka kaman kafirai a middle ages lokacin medieval period haka suna da mutuwa da suke kiran mazala da shi mahawun kamar da muka faɗa to kuma ai kaga sunaye da suke idan izgilanci da shi da sauransu da za su samu wani musulmi shi bai san cewa wannan mahawun muhammad ne ba misali sai ya zo ya ɗauki abin da ya sani cewa suna yin izgilanci da shi ya faɗa ya da makar magana suke yi da wannan maganar ya faɗa to wannan kaga bai san cewa hakika ne wannan mahawun yana koma zuwa ga manzo Allah bane to wannan ba shine ake magana wa ya sani ko bai sani ba abin da ake magana ya sani ko bai sani ba ya san cewa wannan maganar kai tsaye da manzo Allah ake yi amma shi bai sani ba cewa maganar ta kai zurfinta ya kai ya fita musulunci ko bai kai bai sani ya bai sani ba zai fita musulunci ko yana musulunci to wanda shi ne wanda suka cewa ya sani ko bai sani biya musulunci mutukar suke ya dauki wata magana da ake faɗa manzo Allah na rashin kyautawa kawai ta shi bane dan faɗa a ji ai dariya ne ai dariya kawai akai ai to bai da bacci da wannan abin da su annan suka yi cewa su ma suna yi ne kawai dan ai dariya ai ba komai bane ba komai bane ai sun san cewa da manzo Allah ake yi ko sun san cewa wannan maganan magana ce mara kyau suke faɗa wa sallallahu alaihi wasallam to har wannan magana ita ce ta kawo mu tattaunawa wajen maganar cewa duk wanda ya zaki manzon Allah muka faɗa cewa idan musulmi ne shi ala azharu qawlai ulama abinda magana mafi inganci a wajen malamai inda musulmi ne ya zaki manzon Allah zagi karara inji malik malik ne shatman yu'raf zagi ne karara wanda kowa ya san zagi ne ba wai abinda sai an je an yi taron dangi ba za a gane zagi ne to yi zama in yi manzon Allah zagi zagi karara to shi kenan yanzu wannan za a bi shi bashi ya tuba idan ya tuba shi kenan daga nan kuma sai a kan shi haka da kuma gida haka amfanin tuba shi ya za a mishi sallah za kuma a gaje shi amma cewa ya cigaba da rayuwa a duniya kuma wannan babu saboda mazala baya na duniya yanzu balle mu san ya yafe mishi ko bai yafe mishi ba sabani idan zagin Allah in ya zagi Allah daga baya tuba to ubangiji da baya riga ya shirya karban tuba gaba yasa baki da a to idan in kuma ba musulmi bane kafiri ne mun rarraba abubuwa muka ce idan ya kasance yana magana ne yana magana sa nake hukunta karanta manzon Allah misali wanda dama saboda na abin ya zama ba musulmi ba mukaddara ya zo yana ya wallafa littafi yana nuna wato gazawan annabtakan manzon Allah ya kaga yanzu wannan ba wai tabawan manzon Allah ke yi taba na rashin mutunci ba a'a wani abu ya dama can akan shi ya kafirta yake ganin hujjoji da za su sa imani shi ba su kai ba saboda son zuciya ko saboda rashin sani ya rika rubuta littattafai wanda yake nuna wato shi yana ganin musulunci ba musuluncin gaskiya ne ba ba gaskiya ne ba Allah ne ya aiko shi ba yanzu wannan babu ba za mu shi koyi ba wannan sai dai ni wato rigima da shi ta fuskar hujja da hujja muqara'atul hujja bil hujja zai masa ya kawo hujja mu kawo hujja ya ce mazala ya yi yahudawa zalunci a khaibar kamar da wasu suka rubuta mu kuma ce ba zalunci ya yi ba cin abana suka mashi ya yi musu kaza musu kaza musu kaza to kun ga wannan ai hujja da hujja ce wannan wanda kuma ya zo ya je ya yi wato daba kawai ya zauna babu abin da yake sai dai in mawaki ne ya waka ya zagi maza Allah zai taɓa rashin mutunci ya ce maza Allah ma ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ya fi shi wasu maganganu mara samu na rashin mutunci to wannan idan muna da alkawari da shi da su in zama musulunci gidan musulunci da alkawari da su gidansu gidan kafirci to wannan mujarradan sun bari wannan yayi wannan wanda ya wannan laifin in dai ba su miƙa mana shi mun fulla kan shi ba to wannan kai tsaye alkawari ya riga ya warware kuma Allah ta'ala haka ya faɗa cikin Qur'ani innaka fa imanahu wa ba'nu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innakum la imana lahu in dai suka warware alkawari me warware alkawari shi ne su tsogala addinin mu ba a taba mu taba na rashin mutunci muna zama da kowa lafiya amma ka ruwa taba mu taba na rashin mutunci mu ba addinin ma an hana hamu zagi ababen bautan su duk da ababen bautan su musu ababen bautan banza ne amma alami sai da wadansu muka je muka taba su za mu daba kanmu za su je su zagi Allah su ba saboda haka addinin ma aka hana mu a to haka kuma duk wani wanda yake wato tsakaninmu da shi a cikin akwai wato shi ba wai amana ne tsakaninmu da shi ba yana can garin makiya yake ta yake ta sifa hawa manzo Allah zagi to wannan shi ma dai yayin da muka samu ko da bamu da dama yaki a lokacin muka samu dama a kansa to shi ma wannan har har wato a lokacin zamu kama shi muna muna bin shi bashi bashi na wato na wanda ya zaki manzo Allah inda kai masu malamai ke tantama shine idan misali kafin mu zo mu cin da shi shikenan sai musulunta wannan shine abin da Malik aka samu ya faɗa ko in ce taudihin da dan Qasim yayi mai maganar Malik cewa in aslama bayi'an muqtaran ghayr mukrah ba kuma dan yana tsoron wato ka a saukar da mishi da ukuban ya zaji manzo Allah ba kawai hana haka ne ya gama zagin nashi sai je wani gari ya ma kuye ya ma banta ya zagi kawai sai wata yana kan bincike sai ga ashe dai addinin musulunci shine gaskiya ya musulunta to ya musulunta mun jira mu kace sai ce ai shi ya riga su tun shekara goma baya to za mu kashe shi ko za mu kashe shi ba wannan magana ce guda biyu tsakanin malamai wannan ba ana magana wanda ba musulmi ba ba musulmi ba nake magana don ku fahimci yadda wata girman abin yake to idan a cikin kafiran ko ma a cikin musulmai wani ya yi manzana tabawa na rashin mutunci wanda kowa ya san cewa wani zagi ne to madadin shi wani mutumi daga cikin musulmai musulmi daga cikin musulmai ya bari wato shi liman shugaba ya je ya wato aika dakaru a je a kawo wannan mutumi a shi sai je ya dauki wannan doka da hannunsa ya je kashe shi abinsa ya zo wucewa kawai sai ya gan shiga can ma a restaurant yana shan yana ci yana sha yana jin daɗi ya ga tsoka da jini na yawo daga to wannan fa shine ake ta zage Allah shine eh shine kawai kashe shi abinsa inda da yawa za ga wani lokaci yaran da suka dagi irin lokacin Charlie Hebdo da waye da sauransu to sun zo sun wuce sun wuce gobe sun ga shi yana ci yana sha kuma gobe ba yana ci da sha da yake yana ƙara tunani ne ya zai ya ƙara yin zane kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ci gaba da cutar da shi kawai sai ga sun gaji ba kuma wani addini suka sani ba malamai ne ba ba malamai ne ba waɗannan yara da suke masu aiki irin wannan ba malamai galibi ma abin da yake jawo asali ba wai zaji manzo ne yake jawo yake bata musu rai ba tun suna makaranta ana wariyar ta yi yawa a ce a kuku yi nan kuku sunan ku waye sunan ka jabir sunan ka muhammad sunan a kai nan kai ku kuma ku to kai kai jika abin kai jika to kuku yi nan sai an bata musu lokaci za su yi jarabawa ba za a basu ba za su yi kaza in an je jami'a a karbe su kuma za a karbe su ba sun gaji da aka saka to bari su yi mutuncin da gaske to waye ba ki zaji muhammad to bari su kama shi su kashe shi wannan shine abin da sa suka nan kaka masu na kashe su ba ba wasu su ma da yawa ba taɓa zuwa ko ko ko ko middle east ba balle a ce wai jami'a musulunci suka je kusan daga baya lokacin haka daina ba cewa za ji jami'an sun cewa ana ganin kamar anan suke zuwa suke zama fitinannu to wanda ya yi wannan kamar da muka faɗa wannan bai halatta mutum kawai dan ya ga wani ya zagi manzon Allah ba kawai ce zai dauki doka a hannunsa farkon al'amari wannan bai halatta ba malamai sun ca sun faɗa wannan maganar saboda ku duba gani shi kan shi ubangiji lokacin da kike mu dau doka a amfani ne da kuma tauba irin su nake maganar yaƙi in kun lura za ga ubangiji baya faɗa cewa je ka kashe sai dai ce je ku kashe je ku kashe tsakanin karkashin wani karkashin shugaba kenan fa qatilu a'immatal kubri ku kashe ku je ku yaƙe su kaga ba ce faqtul faqtul ba ba ce je ka kashe ba kace je ku kashe dan ka gane cewa lamarin kashe kisa wannan sai da sai da wato imam sai an yi bincike saboda lamarin daukar rai wani abu ne wanda yake mutane na kawo abubuwa wanda sai an ji an yi bincike ga abun ba haka yake ba to idan kuma da zai je ya kashe wanda ya kazaje manzon Allah din a tsammanin sa sai aka yi bincike aka ga ashe shi wannan kubatacce ne shari aka wasa kawai wucewa kawai wata taro wucewa ne ta sha miniskirt ɗinta ya ce ta sai ta sai abin da yake talla ta kisa ya ko kuma ta ci ta ci bashi ta ci bashi kuɗi kawai dan da rayu yace ta zaje manzon Allah ne aka kashe ta aka yi bincike kai kuma da kashe da kashe ta aka bincike aka ga cewa ashe yaron shari ya mata kai da kashe ta sai an kashe ta kai ba sai an yi doka a kanka wannan shi ne abinda malamai ke magana duk wanda ya kashe to za a mashi hukunci hukuncin wanda ya kashe wanda yake wato a nafsun bari a kamar da aka sani galibi in ya kashe musulmi ne to wannan kashewa kai tsaye shi ma za a kashe shi in kuma ba musulmi ya kashe ba kafiri ya kashe to wannan shine abin da Allah ta'ala ya gaya mana in tsakaninmu da su akwai amana ko kuma kaza ko kaza ko kaza ko kaza na diya da sauransu wannan shine Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin Qur'ani a to amma idan ya tabbata bayan bincike sai aka ga cewa lalle shi wannan ina da aka kashe ko ita wannan mata da aka kashe kamar da bora misali lokacin da ake ta magana a Sokoto lalle ga odiyan nan ta fa sassafa matsala zagi ne kuma na tsabar tsokaran fada ma ba ma ba ma a can garin su ba can wajen inugu inda suke fama da ganye da sauransu da dazuka a mu nan ta zo wajen mu nan nan wajen mu ta zo dai gari irin Sokoto ta kama inda ma wato in Allah za a yi magana ina ne headquarter ta musulunci mu a Najeriya to Sokoto Sokoto ne kawai ta kama ta sufa matsala zagi a haka aka kashe ta to yanzu wannan yaya za a yi za mu zo ne kawai mu zo muna ta cewa wato yara sun yi rashin hankali matasa mahaukata ne wannan ayin abinda suka yi hauka suka yi kamar yadda wasu daga cikin yan uwan masu da'awa masu nasiha ma wannan al'umma wanda ba ma tantaban abinda suka faɗa sun faɗa ne saboda kishin wannan al'umma to amma yanda suka takyifin matsalar ba aka kawata su takyifin shi ba takyifin shi ne wato yadda suka suranta matsalar dan kawai an zo an kashe sun zo an zo an kashe wata mata ko wani mutumi da ya zagi matsalar da gaske kamar shi wannan fasu misali makadara shi da ya faɗa da ya zage zage an kashe shi tunda ya tabbata ga shi ya zage matsala ya zage zagi ma ya ma fana da bora ai zagin ma da yake wanda ya fana da bora ita zagi ne ta yi haka wani dan ta dara haka amma shi zagin da yake kawai zagi na wanda da manufa ya abin sa kuma ce ba wannan ne farko ba dama tun lokacin aka shi da boran ma an ce ya yi ta wasu bayanai haka irin wannan cewa da matan ya dan shida abinsa a to wannan akwai tafsiri idan wanda ya zo ya kashe shi wanda ya zagi manzan Allah bayan an tabbatar ya zagi manzan Allah din da Allah wanda yaran dakatar mana da su in aka je aka bincika sai aka ga cewa shi wannan bawan Allah wanda ya dauki hukuncin kashe wanda ya zagi manzan Allah ba a san a ɗabi'ansa akwai sakaci ba mene yasa kai wannan aikin aka bincika aka ga cewa abin sai wannan aikin shine kokarin ya kasa danne abin da aka manzala sallallahu alaihi wasallam kokarin nuna fushi ga Allah da manzansa al-ghadab ne lillahi wa li rasulihi fushi ne saboda Allah da manzansa ya kasa danne ba sai ya kashe to wannan ba daidai bane shi a babansa abu a wutar da shi a ce wanda abin da ya rashin hankali ne kuma duk wannan abin da ya yi kaza kaza kaza kamar yadda wasu suka yi ta faɗa muka yi gani suna faɗa a facebook facebook wasu ma sun yi tajin maganan malamin mu abubakar sani birnin kudu ya yi maganan wannan ƙa'idar cewa da liman shi zai ɗau hukunci shugaba shi zai ɗau hukunci ba gaba garin mutane ba ba jungle justice to sai wasu da kawo suka ce duk wata magana da ba wannan ba to hauka ne rashin hankali wata magana makamancin wannan to wannan duk ɗaliban ilimi ya kamata tsaya su kwatanta hankali su kafin tukuna abubuwa irin wannan ba a garaje idan ya kasance ba mu san shi da wato garaje ko sakaci ba a'a ya kasa danna zuciyarsa ne ya ji ba zai iya haƙuri an zage manzon Allah ba ya dinga kyarma ya dauki wani wuka da ke jikinsa ko ya dauki bindiga kawai ya kashe shi to wannan haramu ne a wutar da shi wannan ba daidai bane a zo a ce mishi shi wannan wawa ne shedani ne kuma a zage shi amanta da shi wanda wanda wanda yayi babban laifin shi ga wanda yayi laifin wato shi fa laifi idan aka yi kamar kai ne wani ya wanka maka bani kawai ka samu ka kashe shi to ai yanzu kuma kallo ya kuma sama shafu ya dafi giwa za a zo ana magana zaki wani mali yanzu a kashe shi kai kai amma maganan ya mare ka cewa shi ya fara ai shi ya fara mun ai ba ta taso ba yanzu ya kai ka kashe shi kawai ya mi za baka mare jin ba kai inda yau dan mali kai ma mali shibul amdi ne sai a zo ai magana shibul amdi amma kawai ka dauki wuka ka kashe shi kace barka mun ai ka kallo ya kuma sama kuma saboda haka yanzu shi ka koma ka kana cewa ba shi wanda ya kashe wanda ya kashe wanda ya zagi manzon Allah cewa shi shine wawa ka zage shi shi kuma wancan duk kaman ta kaje nan ba magana akan sa to kaga wannan kuma abun ya zama shi hankali kai ma abun da kai baka kyauta maka kanka ba kuma a cikin sunna akwai wannan a cikin sunna akwai wannan akwai hadisi da zo a cikin sunna Abi Dauda da Musa na Imam Ahmad da sauran littafai da isnadi Hasan hadisin Uthman ash-Shahab Uthman ash-Shahab da rawaito daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana ba da labarin cewa akwai wani makahu yana da wata mata a wata take ya yi sadakar ita ta haifa mashi wasu yara wanda yake son su yana son ta kuma yana son matan yana son kuma yaran ta haifa mashi to kullum tana haƙƙin manzala tana zage shi sai yana mata nasiha yana yi mata nasiha dai ko ta wato inda kaga da san da mata nasiha ai ba a je wajen liman ba ba a je wajen imam ba shi kenan sai ya suka ta mata to sai ta kiji to shine ko ta aka aka samu wannan mata kawai an kashe ta aka zo ana butiye hankalin sai tashi ya zo ga manzala yana kyarma to wallahi na kashe ta me ya faru yace ai zuwa take yi ta ta'arradu laka au kama kala ce tana zuwa ne kawai tana magana a kanka rashin kyautawa ni kuma kawai na kasan mallakan kaina fa akhaftu al-mirwal wa taka'tu 'alayha fa wada'tuhu fi batniha hatta qataltuha ita ni kuma sai na dauki wani shirye mai wukata ba kaga ba wukan ba ba karba ba al-mirwal shine wata wuka wata take kadan kadan ya rage ta zama ta zama wato kasakali ya dauka sai kuma yace kuma sai da ya hau kanta sosai shine wata ka'atu alaiha fa ba'atuhu fi batni ana sanya na zuma mata shi a ciki sosai yanda ba ta tashi ba shikenan sai ya kashe ta mazalla da ya tashi yake cewa ishhadu anna damaha hadadu to ku shaida cewa jinin da jinin banza kuma kaga shi bai bai sai mazalla bai zo bai je ya ce masa a kai wannan ai rashin hankali kai dan me zaka haka ba zaka bari a zo waje na ba ai bai ga masa wannan magana ba saboda me saboda yayi ne ghadaba lillahi wa li rasulihi ya yi ne don fushi saboda Allah da saboda kuma an taba annabin Allah musamman da Allah bai je ya ce wato shi zai mai da wannan mutumin kamar abin yi wa wato ta'aziri ko ya ce zai mushi hukunci ba wasu daga cikin yan uwanmu ɗalibai sun ce wannan hadisin waqi'atu ainin ce ai wannan hadisin wai waqi'atu waqi'atu ainin shine hadisai wanda a cike ganin kawai maza Allah kawai ya yi wani ɗan ɗaga kafa ne a wannan wajen kare amma ban sauran waje misali misali kamar wanda ya zo ya yi layya kafin kafin kafin ya je masallaci shi abu buda ibn niya kaga da ya zo sai sai misali ya ce to ai na riga na yanka yace to kai da abin da ka yanka dai dabba na ba ce ba da balai kai ba yace to ina da wata kaza kaza kaza yace to je kai amma ba ta halta ga wani ce kai ba to wannan kaga waqi'atu aini ce a to ita kanta magana waqi'atu ayn a wajen malaman usul suna cewa waqi'atu ayn la mafhum lahu abinda suke magana la mafhum lahu a irin waɗannan kisoshi irin su a'ama wannan wannan makawa baka iya zuwa ka dauko hukunci daga shi abinda suke nufi kenan to wannan magana a wajen malamai malaman usul din ma ita kanta cewa waqi'atu aynin cewa ba a zuwa dauki ai koyi da manzo Allah a abinda ya yi a waqi'atu ayn wannan ba abu ne da malamai suka yi sallama ba malamai da yawa musallama ba wasu daga cikin abubuwa da ake da'awa cewa waƙi aka ainihin bace daga ciki akwai Aisha Aisha tana ganin ita tana ganin da'awar da manzo Allah yayi saboda asali a labarin manzo Allah shi ai koyi da shi sai in shi ya ce to a yau ne kadai kawai in ba ka ba ka koyi ne a sauran abubuwa a sai dai a yau to haka shi kenan sai a dauka amma duk wani abin da manzo Allah yayi asali shi ne ai koyi da shi ba ka da dama manzo Allah yayi wani abu in Allah ta'ala bai yarda da hukunci ba ai wahayi zai yi amma tunda Allah ta'ala ya bar annabinsa ya bar wannan yayi wannan hukunci ko bai ce masa dan me kai hukuncin ba to yanzu wannan ya aka ai koyi da shi sai dai in za a yi koyi da shi za a yi koyi da shi a duba yanayin da ya sa mazala a irin wannan yanayin ya yi wannan hukuncin kar a mai da wannan yanayin ya zama ya zama ya yi faɗi a sai dai a irin wannan yanayin Aisha mata daga cikin wanda take take ganin irin wannan kamar shi zama ta halatta raba'atul kabir irin shayarwa da ake yi ma wato babban mutum haka saboda a haramta yana ya girma a gidan wasu mutane suna ganin kuma ba za a iya haraba shi da shiga cikin gidansu ba to ba ga shi mijin yana kishi yana ga ga shi gaskiya dan me za a rika bari a yanda nake cewa wasu daga cikin malamai suna ganin waqi'atu ayn wannan inda wasu daga cikin jumhurul usuliyyin suke fada suna ganin ba shi da wani fuska so a wajen su duk abin da maza Allah ya aikata ana da dama a za a yi koyi da shi illa iyaka dai za ka koyi da shi za ka koyi da shi a yanayi da bigire da kuma daidai inda ka gama za a yi wannan aikin to a kan shi kawai za ka koyi da shi ba ba ka zama kamai da abin ya yi faɗi ba wannan shi ne ikhtiyarin shekhu sa'abi taimiyya shi ma ba aisha ce kaɗai ba da sauran wasu daga cikin malamai shi wajen ato ainihin ba sa ba sa ɗauka sannan na biyu masu cewa wannan hadisin a'ama din ba za a aiki da shi ba baki da a to ai yana da waɗanda suka suka zama sun yi aiki irin nashi su ma a cikin sahabbai ai na san a mun taba karantawa a nan a wannan kitabu tauhid akan hukuncin mai matsafi wasu daga cikin sahabbai sun kashe sun kashe wato wanda aka kama shi yana tsafi to wanda ya wanda hadisin farko da muka kawo daga cikin hadisin hadisin da muka kawo akwai hadisin jindubul khair hadisin jindubul khair yana cikin sunan sunan al-baihaqi da waninsa da isnadi jayyid wanda ake jindubul khair ya zo ya samu wani yana nuna tsafinsa yana fulle kan wani daga ba sai ya dauko kai ƙara mayarwa in za a tuna hadisin amma karanta shi kuma sai ya sami ya samu takobi ya fulle kan shi to mai da kan naka in ka isa kaga nan ai bai bari ya ce wai zai je zai je wajen shugaba ba shi ma kawai da ya ga fushi ya fushi ga Allah da kuma fushi ga shari'a manzon Allah kawai sai ya fulle mishi kai abin shi duk har ma shi wato gwamna na Usman a wannan lokaci Uqba ibn Walid ya nemi ya rike shi ya ce dan me za ka ɗauki mataki da kanka amma da shi ma sahabi ne kuma dai wato sauran mutane suna ga cewa wannan abin da ya yi ne gaba lillahi wal rasuli da haka wannan sai zama ba iya rike shin ba sannan kuma banda wannan akwai baiwa ta Hafsa Hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin musannad Abdullah as-Sanani ta yi mata sihiri ta zo ta faɗa cewa sihiri ta mata Hafsa ta sa aka kashe ta ta sa aka kashe ta Usman bin Affan ya yana zargin Hafsa ya zaki dauki duka a hannunki Abdullahi dan Umar yake cewa ya zaka kashe ta bayan na farko dai matan manzo Allah ce na biyu kuma a wato ya zaka zarge ta na farko dai matan manzo Allah ce ita sannan kuma wacce matan da ake cewa an kashe ta ta faɗa cewa daga sai ta yi tsafa kaga ita ma Hafsa ta ta wuce gaban Usman ne ai ta dauki mataki da ya kamata ta kawo ta shi da abin da ya kamata shari'a amma da bata kawo ta ba shi ke dan kaga sai ya zama kawai an mai da jinin wata tun dama jinin ya tabbata cewa jinin banza ne ya zama jinin banza kuma ba ci gaba zargin waɗannan ba sai imamu ahmad sun yi hujja da hadisin jindubul khair da kuma hadisin hafsa ba mu ji sun tsaya suna kallon cewa amma ba su yi kyauta ba yadda suka je suka ɗau duka a hannunsu ba su yi wannan ba saboda haka ba daidai ba ne yanzu saboda an sama wani wanda yake ya zo wucewa ya ji wata mata ko wani mutum yana sifawa maza Allah zagi ba wai sakaci yayi ba da ya dinka kyarma ne ya ga ana zagin maza Allah ya hauro kan ruwan cikinsa ya ɗauki maƙogaransa ya wuka ya cire maƙogaransa to a irin wannan yanayi ba za ka zo kuma kai aikinka kenan kai ka koma kana cewa shi wannan bawa Allah ya yi rashin hankali ko kuma kana zagin shi kana ce mishi shi wawa ne ba a yi zai ya koma kuma gabaki ɗaya ka koma ka yi sajin zuwa wurin waɗancan mutanen su kuma masu zagi din ai zai ba kuma kana taimakon su kuma sai ka ga sai ka ga maganarka wa yake taimaka yana taimakon cewa ka sake zagin manzon Allah ne ko yana taimakon cewa wato a zage shi to kaga abin sai ya zama magana ka babu amfani kenan kuma saboda haka cikin zamu yi nasiha dole sai mun san akan me zamu yi nasiha in an samu cewa wani wanda musamman wanda ba ba malami ba ba kuma wani shugaba ba kawai ya ga wucewa ne shi musulmi daga magari bai san hukuncin nan ba shi shi da ya ga abin da sani kawai mazala ba a taba shi ba a taba shi aka taba shi zai kashe mutum abin sa aka zo to dan me zaka zo ka dame shi da ya kashe ba abun ba abun kai kadan kai ma ne ka ce lalle wannan ya da addini ba su a wajen malamai imamu ahmad yana cewa kamar da shi kusa da yake kawo maganganisa a cikin a cikin al-istiqama yana cewa qad yustahsab li ba'd an-nas ma yustaqbahu li khiyar an-nas wani lokaci akwai abin da zaka gani idan wasu mutane wanda ba ba wai mutane ne kirki ne ko manyan mutane a shari'a ba sun yi in suka yi zaka zarge su amma in wani yayi sai ka ga eh to wannan ya kama hanya kyale shi kaga dai ka zo kai ma kai kai qur'ani ado kana kai da zinari kai waye daga gaba ka qur'ani ka sa zinari ai ba wani abu ake so ba in kai mutum malami ne ko dalibi ne kai sai mutum dan me zaka yi haka amma sai kaga wani shi haka dan ma zuwa yake yana kashe ma wato yan disco kuɗi sai ya ce a shi gaskiya yau bai kashe yan disco kuɗi ba shi ne kashe ne qur'ani a mashi kwalliya a wanda saka yi shi ai ya kama hanya to wannan shine abin da ba zaka cewa qad yustahsan li ba'd an-nas ma yastaqbahu li khiyar an-nas wannan ya kamata a kula kwarai da gaske saboda haka idan muka zo irin waɗannan matasa abinda za mu gaya musu tunci sai mu gaya musu cewa abinda kuka yi da ɗaukar doka da hannu ba daidai ne ba ba abin da ya kamata a yi ba kenan ba haka ake so ba ga wata sun ma ko ba gaya musu cewa wannan abin da aka yi ba daidai aka yi ba to amma ka ku sani cewa muna da nogo area ne mu addinin mu mu a labarin addinin ba a taɓa manzo ne ba a taɓa qur'anin mu ba a taɓa labarin addini mu ma kanmu muka taba gare ga abu kuma wanda taba balle ku to da haka in ana neman a daina zaman lafiya a kasar nan to a dinga tabawa in kuma ana son a zaman lafiya to a daina tabawa kaga sai magana sai wannan maganar duguna sannan kuma sai mu zo mu magana cewa to ku ko ku fara ba a zuwa al'adu ka hadu ba a jangul da su ba a kaza ba a kaza sai mu buga musu misalai kaga kowa sai ya gane amma yanzu kuka ce wai din gurgun ko shi wancan din an san ba doka za a dogo a nishi ba an san ma wasu yan human rights ya zo suka dore mishi jindi kuma ya ci gaba har ma yanzu sun zo suna cewa to yanzu da Allah a Kano a maida a mai taba taba kowa wane ne wato har maza Allah ma kowa wane da an an taba shi Allah a gwar shi ba komai ba kun san da muka yi da wasu daga cikin badisoci wanda kuma ga wanda ya sani ba shi ma zai iya faɗa suna cewa wani ne ke faɗa mu ban san yanayin hakikanin ko doka haka take ba suna cewa wannan doka da aka ce an kai can kasan waje ba gwamnatin Kano a ƙara da aka yi ba gwamnatin Kano cewa suna damuwa in an zage manzon Allah har suka yi ba da hukunci su na cewa yanzu a daina damuwa an zage manzon Allah a Kano shine har shi gwamna Abba daga baya zai yi magana ce ba za ta yi da wannan ba wanda kuma ya kyauta wannan abin da ya yi shi ya abin da zai iya kenan a ko kuma mafi karanci abin da zai kenan kan ce iya abin da zai iya mafi karanci a suna cewa wannan ba yanda za a yi kawai su babu su yi babu sada wani kawai daga waje fayyar su zo su zauna su tattauna kan wannan kuma su yi rulin verdict din sai idan wani daga Najeriya ko daga Kano ya ci ya fara kai kara kun fahimci magana wato wai sai daga sai wani daga nan Kano ne zo ce wai shi ana damun shi zagin in an zagi mazala ana kashe mutane idan haka a zo a yi hukunci a kansa sai in haka ne san za su iya zama amma babu haka nan babu sun yi babu sada yana cewa shi wannan ba duk yake cewa ba zai yi a ce wato an an zauna kuma an tattauna kuma ba an ma mai da wannan hukuncin ba wannan Allahu a'lam shi dai faɗa wannan maganar ban san haka roka take ba to haka take kaga yanda muke in inda ya faɗa gaskiya ne to yana tabbatar maka yanda muke rayuwa da munafikai kuma a damin naka kuma ka zo ka je ka ce ka kai karawa a mai da zaki shi zama shaman shan ruwa kaga abu ya zama ya lalace a idan wasu wasu mutane sun maida al'ada al'adar su kenan su da sun an ce a zage manzo Allah babu bincike sai su je su kashe mutane to wannan idan sun zama al'ada ya zama al'ada to yanzu kaga su suka yi laifi daga nan kuma yanzu wannan ba wai saboda fushi ne ba a saboda ganin dama suke wannan aikin to wannan babu laifi sai a musu ta'aziri sai a musu ta'aziri amma haka nan ba wai an saba sani shi wannan mutumin yana daukan doka ne ba a hannunsa kawai dai an taɓa zala ne a gaban shi ya je ya kama wannan mutum ya kashe to mu da a yiwu mu da ba wannan jinin jinin banza ne shi wannan mutumi kuma iya karfin mu zamu yi iya karfin mu yanda ba za a zo a ce za a kashe saboda dai wannan mutumin ba saboda wannan mutumin dai a kashe shi a duk yanda zamu yi ko za ku yi haka kamata mu yi in ba wato za a kwace alƙawari ne da mu to sai da a kwance tunda dai yayi ne ghadabul lahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a to sai mas'ala ta gaba shine wato idan mutum ya izgilanci da wani abin da baya taba lamarin ubangiji ko lamarin shari'a ubangiji ko lamarin manzo Allah kai tsaye ba ba yana taba su ne kai tsaye ba amma dai shi ma dai yana dan alaka da su amma ba kai tsaye ba misalai misali da malamai ke kawo anan shine kamar mutum ya zo ya koma yana cewa yana izgilanci da da gemun wani malami na ce ba yana izgilanci da gemu ba yana izgilanci da gemun wani malami wato kaga yana izgilanci ne da wani mutumi da ya lazumci koyarwar addini ba koyarwar addinin ba in yi izgilanci da koyarwar addini ya fita musulunci a yanzu yana izgilanci ne da shi mutumin a halin kasancewarsa yana bin addini saboda kafa kaga yanzu yana yin izgilanci ne da addini wannan mutumi ba da addini koyarwar addini ba Allah sa an fahimci abu yawwa to wannan shine malamin ke magana ko kuma sai ya izgilanci da dagila wando da yayi a ustaz to kai a kaza kaza kaza kaza to ai kai wanda wannan naka waye waye da dai za ka ana ana da yi mauta ne eh ko ko yana izgilanci ba aswaki ai ka bayan da ke bari ka gaje yadda ke wani wani in yazo in yazo ga yadda ke da broshin nashi yayi gar gar gar gar gar gar abusa a in yace zai yi ma wannan abu yake abu zai abun na sunna ko koyar addini kai tsaya ka musulunci aswaki wannan wallahi aswaki wannan mutum ya ce na san sunna ne amma kai kaza kaza kaza kaza ya faɗo su magana a rashin kyautawa akan wannan shari'a wala ko musahabi ne akan musulunci to amma sai ya zama a shi ba da shi ba da ba da koyarwa yake ba ni da wa kake yace eh ina yi ne da shi wannan wannan mutum yake yake yi misali ustazi ne ya ba shi amana kuɗi ya cinye kuɗin sa to da yazo kuma sai ya dinga mishi wasu wasu kakali kakali wajen Hausan ma sai mai larabci ina ina faɗa insha Allah irin wannan da zaka usa na faɗa shi ba da yanzu sai ki cewa kaji saboda tsabar munafici na bashi kuɗi na ya cinye ya zai cewa mun insha Allah to kaga kaga yanzu wannan mutum ai kaga ba da Allah yake ba da Allah yake yawan Allah yake ba yana yi da addinin wannan mutum to wannan shine malamai ke cewa tunda yana yi da da yanda ya lazumci wannan addinin to wannan abin da ya zunubi yayi ba kafirci ba saboda abin ba yana komawa zuwa ga Allah ne ko manzansa ko kuma ko kuma koyarwa addini ba saboda haka idan wani ya zo ya ce a a wani wani ya musa wani kaza ko wanda shi kaman kamfai ko wani abu duba za ku da ya ce ya musa kaza kaza ko wandansa ko kamfai ke sa ko waye yana yi da wasu mutane da ya huda da su a siyasance suka bata mishi rai ko ko a'a yana yi ne da ita koyarwar addinin yana yin da koyarwar addini kai tsaye ta musulunci ba wani dogon shaddi in ya ce wai shi yanzu ni wannan ɗauki wannan da suke yi ne ko wannan gemu ya faɗa ya faɗa ƙirƙir ya faɗa a rediyo muka ji a wannan mata shi maka da fata ka fi wallahi ba ta rabu kawai ko ma tsakaninku da shi ba wata alaƙa tsakanin na musulmi in ya mutu ya zama arni sai da aji abin da shi haka amma da ya kasance wasu mutane da ya huɗa da su suka bata mishi rai sun ci kuɗinsa ko wani abu ko kuma sun shigo ta rigan addini kusa ya yi maka wasu hana shi ya kai bantansa a siyasa yau irin da zagin su da su yake muka gane haka to wanzu wannan shi kenan sai mu ce wannan yayi kabira ne babban zunubi sunan inji malamai babban zunubi su inji malamai sannan idan ya an halda shi sai a ga mishi to amma kai wannan laifin da suka maka da sai ka tsaya akan su kar ka dauki wani abin da suke yi na ai yanzu zaka zagi sallah ba saboda suna sallah yanzu musulmi idan yana sallah yayi wani yayi almundahana sai ka ce da shi da sallar nasa duk kaza kaza kaza ne ba abu za ka yi wannan aikin ba sai ka zage shi shi shi ka ce wani wani nan ne da suna addini ya zo yana cin kuɗin makamai misali misali ko yana cin kuɗin talakawa amma ka zage addinin idan ya riga ya tabbatar cewa wannan sunnan ya tabbatar da sunnan amma da ka cigaba zagin su to kaga shi je kan shi kafirci da gangan wannan irin wannan bayani wannan kuma ma'auni shine wato manyan malamai suka yi akwai wato wannan Salih ibn Abdulaziz Alu Sheikh a cikin at-tamhid sharh taliki da yamma kitabut tauhid ya faɗi wannan maganar shek bin baz ya faɗa shek ibn itamin duk sun faɗa wannan maganar shek bin baz na cewa falisti za a bi salati wanda ya yi izgilanci da sallah au bil liha ko da gemu au ghayl muslimin ko ya yi izgilanci da da su wanda suke ba sa digila wandan su ba sa sakin wandan su su digila wandan suke yi au bi siyami ko izgilanci da azumi au bil hajji ko da haji yakunu kufra riddatin an al-islam wanda ya yi izgilanci da koyar wannan addinin musulunci bai afta musulunci sai ka cewa idza kana qasdu wal istihza'u bi shar'i in ya zama abin da yake nufi shine izgirci wa shari'a amma in kana qasdu wal insana nafsuhu amma idan tunaninsa shine shi wannan mutumin mai addinin yace bari ya masa izgilanci to da ya ci kudin sa saboda an je islamiya ya cinye kudin islamiya duk ana yi ne wannan shi yasa muke faɗa haka ana yi an je an baka an baka masallaci kudi ya zo ka taba musu kudi me yasa ka taba musu kudi da zage ka kana ustazu saboda haka to an baka ka taba musu suka musu zagin ka kaka ce ga su zaji addini kuma kai mu mutane adalci in kace su zaji addini ka ta sun kawo sun mutum musulunci kenan ba kai adalci kace a ni suka zaga saboda me saboda lamarin kuɗi ya shiga amma amma ba za ka faɗa cewa kuɗi kace ba sai kace eh lamarin kuɗi ne ya shiga duniya ce ta shiga ba yanzu ba ba abin nan ba shi ne ce to idan haka ne to la yakunu kufran kaga ba kafirci ba ne kenan wato abin da za mu gane da zaran izgilanci mutum ya koma ga Allah da manzansa da kuma shari'an Allah ya fi musulunci da zarar izgilanci ya koma ma wato shi ne addinin ba manzan Allah ba shi wanda yake kokarin bin addinin sau da kafa shi aikin nasa kake cewa ga yanda yake yi sai zuwa nan kabira ce min kamar irin gunu ita ba dai an kama hanya amma dai abin da sauki sauki ba muna cewa halal bane amma kuma ka san cewa mutum ya fi musulunci ya da shi da tsanani yana da tsanani duk abin da mutum zai yi inda ya da ɗan imanin nasa ai ana saran dai za a je a a wanye lafiya daga baya balle kuma a ce ya a ce ya fita musulunci to wannan abu ne wanda yake babba to bari mu sauri ina son mu gama babu nan yau baki daya a nan mun lura na buga shi wannan mai maganar ya ce ma ra'ayina mithla qura'ina haula mu mu ga irin waɗannan makarantar namu ba can rawi wanda ya rawaci suke cewa ya'ani ashaba rasulullahi wa ya'ani rasulullahi wa ashabuhu ya nufin wato sahabban wato manzala da sahabbansa anan kaga kai tsaye sai Allah ta'ala ya sanya hatta taba sahabbai ma yana zai iya kai mutum zuwa kafirci hatta taba sahabbai ma zai iya kai mutum zuwa ga kafirci illa iyaka dai anan ba taba sahabbai kai tsaye ne aka kawo ba a taba sahabbai in ya zama yana koma mu taba addini baki daya shi sa ma da aka tashi ubangiji tashi saukar da aya sai mai maganan da Allah ne da manzansa da kuma sahabbai kuke a sai ce abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai bai bar sahabbai ba saboda taba sahabban a lokacin an taba sai saboda ayi addini wato ta'adi to wannan shi ma kanshi ya daga cikin abin da malamai ke cewa wani wanda ya izgilanci da wato sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama a wanda wannan tabawan tabawa ne da yake zungurin ubangiji da shi ko zungurin shari'an Allah ko zungurin a shi manzo Allah da yazo ya ce diya wanki da zai diya wanke su sai zo na shi ma fita da musulunci shi ma fita daga musulunci akwai abin da malamai suka faɗa kan wannan da yawa za ku kamar da aka sani maganan sha'anin zaki sahabbai ba wai yan shi'a ne kaɗai ke yi yanzu suka fi yawa su rawafi ɗin nan ba su kaɗai ne ke yi ba amma banda su akwai khawarij khawarij su ma kusan ai kaga suna zagin sahabban ba daga cikin su ne ma wani ya kashe Abdurrahman bin Muljim ya kashe Sayyidina Ali ba ai shi ya kashe shi su a wajen su ma a wajen su ma ba wani ba wani mutum ne ke tsatse ba a banda shi kuma akwai yan Qur'aniyun yan Qur'aniyun su ba wai zagin sahabbai su kai tsaye ba amma zaka gani abin da suke zuwa da shi labudda su ma sahabban gaba ke tuhumar su ake daga baya to su ma wannan suna cikin hadari kwarai da gaske banda su sai almufakkiruna irin su abin da ake kira thinkers din nan a cikin gidan musulunci za ka ga mutum yan habariyun yan modernist za mutum ya zo kawo maganganu ce abu huraira wane ne wane ne ai ana bashi yana jin yunwa sai ya bada izin bashi fadan hadisai haka da sauransu da aka yi shi kaza kaza kaza to wannan duk su ma za ta taba sahabbai duka irin su bolsiya su shakti da sauransu mu a wannan zamani ba su ba ana zai malik a wannan a wannan lardi na kano ba kamar su su su yan gidan kabara da sauransu da suka rinka taba ana zai malik sauran sahabbai yana cewa ma shi munafiki ne ma ana zai malik abin sa to wannan shi akwai inda malamai ke yi ba wai kai tsaye abin yana da za a ce mutum ya fahimci nufi ba dokta Allah ma da minti nawa in babu mintoci in babu biyu uku hudu to to bari mu yi a sha a takaice kawai mu yi shi a takaice saboda babin ni ma na kosa ba babar babin idan ya kasance zagin da yake masa habbai ko izgilancin da yake musu kai tsaye abin da wanne yake hukuntarwa shine suka ga Allah ko suka ga ayoyin Allah ko kuma suka ga manzon Allah wanda ya fahimci ne yana ya fita musulunci a wajen malamai kamar wanda yanzu yana yin suka akan adalcin sahabbai baki daya ce duk ba adalai bane duka ko kuma yace galiba su ba adalai bane ko yace galiba su ba sun kafirta ko yace galiba su ga abin da suke yi to wannan ya ya fita musulunci saboda me ba wai taba sahaban wannan shi ya jawo mushi wannan ba abin da ya jawo mushi wannan saboda ya kaita Qur'ani ya kaita Allah Allah ta'ala ashe ba shine ce radiyallahu anhum wa radu anhu ba ubangiji shine ya faɗa cikin Qur'ani cewa ya yarda su sun yarda da shi ya ma musu bisharar aljanna wa a lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan dalika al-fawz al-azim ubangiji yace ya musu tattalin aljanna to idan ka ce kai baka yadda da abinda ubangiji ya faɗa cewa gaskiya ne waɗannan za su shiga aljanna ba kuma lallai waɗannan Allah ta'ala yana bada labarin wasu mutane ne ki tsatsu zababbu yanzu ka ga yanzu ka warware shedan da ubangiji yayi a cikin Qur'ani ka warware shedan ka ga yanzu wannan shi ta kafirci ce abu na biyu kuma kuma ka wato soki ubangiji ya aikinsa ka soki ubangiji ya aikinsa ta yadda wato kake mu na mushi zato ka ringa jin cewa aikin da yake yi ba yana yi ne saboda tsabar ga wuta da kuma hikima ba ashe ma gashi yana iya yin ina iya bada hukunci daga bayan an ji can gaba shi wannan hukuncin daga baya sai dai a sauke shi inda ubangiji idan ya ce maka zaka shiga aljanna kamar ya bada shedan cewa ba za ka mutu bane face kana mumuni to idan ka ce sahabban manzala sun yi ridda ko duk kafirai ne ko duk kaza ne ko duk kaza ne kamar ka ce ne ubangiji a lokacin da shi ya shiga aljanna bai sani bane sai daga baya ga shi yanzu ya tabbata zamani ya zo ya ta daga ya sani kaga zai janye wata hukuncin kenan kaga wa ka jefa ma wa ka jefa ma jahilci kuma Allah ka jefa ma jahilci in kaga ubangiji kai da kake suka kuma to wannan shi za daga cikin daga cikin dalilai da sa malamai suka ce a mutum ya fita musulunci sannan kuma a ciki akwai mulawa ubangiji zato unji malamai ta yanda yaya za a yi a ce ubangiji ya bar wato Allah ya bar wato manzansa da kuma masoya manzansa da ahlul baitin manzansa yana son su kuma gaskiya na tare da su amma ya bar su tsawon shekaru su waɗannan ahlul baitin bai taɓa taimakon su ba shekara dubu ya ringa taimakon waɗancan su kuma makiya su Abubakar su Umar su Uthman a kansu to wannan kuma ya daidai da sunullahi ta'ala al-mu'amaliya ba ubangiji ya riga ya makansa rantsuwan cewa kana haqqan alaina nafsul mu'minin ubangiji ya rantsa ya ce ya taimaki mu rai to ina taimakon yake a shekara wurin dubu a bari su su yanzu ma sabu tsabar ma kaskanci su yanzu sun shi yanzu mahadin ma riga ya ma shiga wani waje yanzu sai nan gaba ne ake samun ma yanda za a yi dai ya dan fito har yanzu yana cikin rauni ana ta kashe mutane kuma ku ce ubangiji bai taba taimakon shi ba to wannan ai shi kansa mu ne na ubangiji zato ne kuma to wannan shi ma malamai suka ce yana daga cikin dalilai da yasa a wato aka ya zama wato ruwan da ya ce kafirai ba musulmai sun zama kafirai baki da wanda shi ma ya fi musulunci banda wannan suka ce ubangiji ya ce kutubu khairu ummatin ukhrijat lin nasi kuna daga cikin mafi mafi fitan al'umma ya za ya magana Allah ta da ya kira su mafi fita kuma ya fitowa zama ya ci ridda shi ma wannan kaga kamar kana wato tuhumar ubangiji ne sannan kuma a ciki akwai gabaki daya nuna cewa da kake wato al'umma baki ta bace domin kamar da aka sani wanda suka cika wani rikon addini a wannan addinin a tarihin musulunci su ne waɗannan sahabba to yanzu kace duka waɗannan tambararru ne fitanannu ne batattu ne to shi ma wannan kaga kamar ka ce ne ubangiji alƙawarin da yi na cewa zai dinga aiko shirya loto loto bayan na annabawa wannan shirya babu ita babu ita kaga shi a banza wannan shi ma kaga ya jawo zai jawo kafirci sannan kuma akwai wubanta alfarman maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda kake tuhumar shi na cewa yana yin magana ne ko da jahilci ko da san zuciya ubangiji kuma ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha ya ce shi baya magana da san zuciya yana magana ne da ilimi katangajen ilimi da aka katange shi daga daga kuskure ko bata sannan kuma yana magana ne da adalci to shi magana shine ya kalli Abubakar ce fulanin fil janna Abubakar aljanna Umar aljanna Uthman aljanna yanzu ka yanzu bayan ya mutu kuma ka ce yanzu a shaida ta bai san abin da zai faru ba ubangiji kuma ya mashi a wannan kaga yanzu ka ka mai da wannan magana da ya kuma a banza kuma shi ne ya kalla ‘yan badar ke la'an Allah ƙarfi tsala ala ahali badar da ƙala amalu ma shi tufa ne ƙarfa fata lakum ya ce Allah ya yafe muku baki da amma kai yanzu ka ce ahali bai yafe ba ai sai sun shiga wuta a su ba sai sun shiga wuta waɗannan mutane kaga wannan babu abin da ya kai ya kai wannan bata shi yasa malamai da yawa kusan ijma'in malaman sunna baki daya suka ce duk wani wanda ya zo ya zama aikinsa kenan cewa sahabbai baki ɗaya sun fita musulunci sai wasu tsiraru kawai ɗan ƙidan da bugu bai wuce guda biyar ba ko uku ko biyu to wanda ya fi musulunci wannan shine magana su Imam Malik wannan shine magana su Imam Muhammad shine magana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi shine magana Bukhari Bukhari na cewa shi ba da ya salla a baya ba su irin akidan ba shi ba yace da wanda ya salla a baya waɗannan ba su irin akidan da wanda ya salla a baya bai huje na sa didda inji shi inji Imam Bukhari a cikin khalq af'al al-ibad sa wannan kuma shine abin al-Qadi Iyad ya fada mai ashafa ya fada a cikin ashafansa shine abin da Sheikh Sa'id bin Taymiyyah ya fada a cikin asal al-maslul din sa a bal ibn tayyiba cewa duk wanda ya kokwantan wajen kafircin mai irin wannan aqida ma shi ba kafir ne ai ku ne zaka zaka fata man ka ka jin cewa yanzu kirista musulmi ne kai ma kai da ba musulmi bane ai to yanzu shi ma wanda ya wannan ai ba su da wani bambanci ai wasu ne ubansu da yayi yanzu kuma wasu ne ubansu da wannan shi ne abinda malamai ke faɗa a sai dai bambanci a nan abinda zaka fahimta kai kuma cewa yanzu akwai bambanci akan cewa hukuncin wanda ya kaza shi kafiri ne da kuma ka kalla wasu mutane kace su shine kafiran a kai mace musulunci ba kaga yanzu mun faɗin al-hukm al-am muka musu ba mi musu al-hukm ala al-afrad ba wannan malamai suna bambancewa yanzu mu ce kaza wanda ya faɗa kaza kaza kafirci ne yanzu wannan haka haka yake a shari'a musulunci amma shi aka samu wani ya faɗa sai an mintika an gani tukuna wannan shari'ar sun cika tukuna an fahimta saboda haka ba kowane ɗan shi'a ne ba ba kowane ɗan shi'a ne wanda yake wannan shaɗin suka hau kansa ba saboda haka hukunci da maganar hukunci daban da kuma hukunci akan ɗaya kunsu Allah sa an fahimci wannan abin da saboda wannan yana dawowa daga baya samun matsala ƙwararri sosan gaske akwai wanda za ka kai shi yana lajin su ne ta fuskar ɓangaren siyasa ba ta ɓangaren addini ba ce ma'awiya ma'awiya ai matsala ya ce ya mushi addu'a ma ya ce ma ba zai koshi ba abu hurai da ai shi makwaɗaici ne makwaɗaici ne ai in kana sai bada hadisai kamar ruwa ka ba shi abinci kawai shi amru bin al-as ai wannan makiri kenan makiri kenan ai shi dan siyasa ne ya iya makirci shine yazo ya makirci yayi maso ali bin abi talib shigo shigo ba zabi abu musa al-ashari a wannan aina ai qalilul ma'rifati wa tajriba kenan ai shi ba shi da hankali sosai shi ba shi da ilimi shi ai wayo ake masa ba da aka je amru a wayo masa an je ali ya yarda da shi ya je ya tura shi ya je ya mushi wayo kaga wannan duk lamarin siyasa ya sa suke zage shi yanzu ba suna magana ba suna magana da bangaren cewa ubangiji bai da su ba a suna da shi wannan dai kaga hanya ce da zai da kai su gurin wancan amma in mutum ya tsaya kan wannan kadai siyasa ce yanzu bai yaji bai san ma'afu ya misali ko yaji shi Usman daga cikin marubuta akwai sai ko daga cikin mulana gidan sa shi za ka ga yana ba ruwan sa shi akan Usman kawai zai zage shi gaba abinsa ya fada magana ba sa dadi akan sa amma da ba sa kafuta shi saboda me saboda shi yanzu abin da ya jawo siyasa ce wasu abubuwa ne je kanta ba daidai ba a tarihin musulunci wanda har a yanzu ɗalibai ana bukata a tace wani tarihin shi kuma ya dinga cewa kawai na usman ya zo da wani tribalism ne ya zo da wani waye nepotism ne waye waye waye abubuwa ne irin wannan za ka shi ke ganin kawai shi shi ba ba ma rashid bane shi kawai yace ina abubakar da umar su ne hakikanin halihun maza Allah amma shi a yadi shi to kaga wannan ba za ka je ta tashi ba amma abin da ya zo da shi wannan ana dai gudun ma mutum kafirci shine shine abin da Uthman bin Affan ya faɗa shine abin da Malik ya faɗa afwan Malik ibn Affan ibn Anas yake cewa to in ya zage su akan abin da yake ba addini ba ba ce musu ya batattu ba shi abin da yace a ai ba shine aka je siyasa wajen siyasa ba ya kiba Ali wato muwaya a riba sai saboda wannan a to wannan shi yanzu bid'a ya gudu bid'a ce wannan amma da ne ce a Muawiya balun ne mutaddun ne abu la'as batacce ne ridadde ne ya yi ridda wane wane a ai ina ba mu da shi ba ya kafirce abubakar ya kafirce usman ya umar ya kafirce ya kafirce wato ka tunku da shaidan ubangiji kenan to ka fa musulunci amma ya ce a siyasa ne a ai sun kwace siyasa ne ma sai da aka yi wani zabari aka yi waye aka yi shigo shigo ba zurfi aka yi makirci aka danne ma ali to za ka siyasa ce ba ita siyasa ita ke jawo wannan fatsiyar ba dama ita siyasa ita ce wato tubalin farko da ke jawo kafircin amma dai in mutum na wannan gaban to yana ta shayyu a wajen malamai bai shiga kafirci ba in kuma yanzu gami fara cewa waɗanda duk kafirai ne ya yanzu an shiga kuma wanda kuma shi da musulunci kuma sai Allah haka in yazo ce su waɗannan mutane ba musulmai ne ba ko yazo ce waɗannan mutane Allah ta'ala bai yarda da su ba ko yazo ce duk ba adalai ne ba ka a sake dara hadisan su ba to wannan shi ma yana kore wanke wanda ubangiji ya musulmi wannan to a wajen malamai shi wannan zai wuya ya zama ya da imaninsa bal suna cewa ma ba babu ragowar imaninsa haka idan ya zo ya taba ko da bangaren siyasa ce amma kuma ya ɗauko wani laifi ya lankaya ma wani sahabi wanda ubangiji a qur'ani ko a sunna ya kore mishi wannan laifin shi ma zama zuciya siyasa ba ce a karba kamar ya kalli aisha ba ita ce yaki da ali ba ai ba gari ai wannan kariyar ma da ita sunanta ce ai ba wani abu ne ai zina take yi ba wani abu ba ka sai a kanta masa cin ba ubangiji ya ce ya ce ƙarya ta wata ba in yace shi ya riya to shikenan yana ga musulunci abinda maliki ya faɗa kenan ina faɗa saboda mutane su rika fahimtar cewa wasu da suke cewa suna bin malikiya ƙasar nan wallahi ba malikiya su yi ba wallahi ko kaɗan maliki aka tambaye shi kan wani ce marramaha faqad khalafa alquran ya ce duk wanda ce aisha ta zama mazinaciya ya fi sa'ar kuɗa ya fi musulunci amma yanzu wanda ya ce ai shi ba zai yadda ba an sauke maza Allah an sauke Ali an sauke waye sau an je ana ta daga Aisha ana ta daga Umar ana ta daga Hafsa ana ta daga waye shi ta haka ya sauke su ba to da kake kuma da kake yi kaga abin zai iya zama zai zama kafirci ba sani ba a ba a hankali kwarai da gaske haka malamai suka ce ba ma Aisha ba ko sauran mata yan maza Allah ka taba ka ce a duk ai duk mazan kamar yadda shi Salman Rushd yayi yace ai su ma duk ai duk duk mazinatan ne su ma sukan je ne ma daga ba su ce wani wani shigo a dan kwanta daga ba su tafi abin a tafi abin ka ya faɗa masa wato ba ta magana irin wannan mamuna alkaba'i suka ce to ai sai mu duba mu gani me yasa ubangiji ya wanke Aisha saboda kasancewanta matar manzon Allah Allah ta'ala kuma ya riga ya zaɓa mun manzon Allah mata yanda zai zauna da su to irin wannan illan akwai shi a Hafsa da Maimuna da Safiya da sauran duk san mata ya talaka malamai a magana mafi inganci magana malamai suka yi suka ce duk wanda ya soki safiya ya soki hafsa ya soki ramla ya soki wance da wance da wance da cewa su ma mazinata ne ta wanda aka musulunci abin babu sauki ba wallahi babu sauki Allah ta'ala kyauta sai da wannan shine gami da wato shi zagin sahabbai ina ganin ko da dai ba ma abin ya zama ya mana wuya sai dai mu bashi a nan lokaci dokta ya to ina ganin sai mu sai mu in muka zo sai mu shiga fihi masail sai kuma mu zo mu shiga mu shiga babi na gaba insha Allah ta'ala so kun ga dai yanda abubuwan suke wannan na mamma din sai saboda ni ma na ga zama dan da na tsammanin zama biyu kawai za mu wannan babin amma kun ga yanda zama hudu a haka ma an mamma sai ana ta magana lokaci babi ne wanda za ku ganshi kamar yana da kamar kaɗan ne amma dai in aka buɗe maka shi to za ka ga abubuwa da yawa da ake a ƙasar nan inda za a bi babu sai a fahimce shi ba za a yi ba tun daga kan maganar izgilanci din da abin da za ka gani wani lokaci ko 'yan finafinai ko kuma 'yan tiktok 'yan waye 'yan facebook 'yan waye 'yan da yawa na abubuwa na yanzu zamani suke yi wada wada ya hau wani ya sa wani riga ya ce shi zai fita ta yadda malamai ke yi to in dai malaman kaɗai kake kaɗaya a nan to akwai hatsari dai akwai hatsari mutum ya zama ya ce malaman addini kawai shi yana nan yana bin su a gida a gida yana jiran malami ya kuskure ya fito ya ce to gashi nan gashi nan ga halin nasu kenan wannan akwai hatsari gaskiya saboda ana gudun mutum munafunci kamar larabci ne kaga larabawa dan kana je balarabe wannan ba wani abu bane ya maka laifi amma in ka zama aikin ka kenan kana bin larabawa a ginda a ginda kai baka gani abin da kake yi kai kullum ba ai larabawa su lalace baka ganin koyoshin su ne a dish baka gani ai kaza kaza suke yi kallon balarabe yake nan fa kai aikin ka kenan kai bi su a ginda a gindi to wannan abin da ake gudu ga zama manzo Allah kake ba in ba ba ba me kike to kaga in kai musu haka to kai ne da manzo Allah kake zaka bin bakan magana ne sai abu ya zama yayi girma malamai wanda ke kace da addini ba bai ba talibi ne ba malamai akwai yan duniya akwai wasu ba yanzu sun riga sun inda suka shigo suna balantan gaskiya sai addu'a to amma dan malami yayi wani laifi kamar yadda kai dan kana san dan kai laifi ka je wani ya je ya sata ko ya ci amana mutane a siyasance ba za ka zo ka zage shi saboda sallan da yake ba to ba za ka zage malami saboda wa'azin da yake ba ko kuskure yake ka bar shi da ubangijinsa amma zagin malami ya zama aikin ka kenan kamar da shi madi wallahi munafunci yake dawowa munafunci zai ke jawowa a zuciya daga baya ka makwa da addinin ka baka sani ba Allah ta ya kyauta abu da makatar da Allah ba mu na ya abu shi na eh duk wanda ya wani kwamidi akan koyarwar addini misali mata shekarun baya da muka zo muka ga suna yin wato comedy akan mahul ini za a ba maza in su je lahira hul ini a ashe da sauran zama a can lahiran ba a dan ma a kishi kuma a je can a kishi kai kai kai kai kaza kaza kaza kaza kaza wasu ku sai yadda ba wannan jin tafarin da mutaka musulunci ba wanda ya faɗa da wanda ya shirya da wanda ya ɗauka da wanda suka zo suka yi accident a wajen wallahi duk sun fita musulunci sun san wannan abin da gaske suka yi ko ba da gaske suka yi ba sun san wannan laifi sun san wannan ba dai sun cewa da Allah suke ba ba sun cewa ayan Qur'ani da tace akwai hulul ilmi ba sun sani ko wallahi duk wanda ya wannan ya san cewa ta sun ce ni kuma ba sun wallahi ya fita sai ya sake sarai ya sake in a maganar malik ne ko haji yayi wallahi sai ya sake shi in kuma maganar sauran malamai ne to wannan hajjin sa in ya dawo mutunci tana da abin ba da sauki wallahi ba shi da sauki magana isgilanci abu ne wanda yake da hatsarin gaske in dai koyarwar addini ka ɗauka kai man mushi izgilanci kuma ya zama addinin kake ma izgilanci wallahi mutum ya fita musulunci ba ba ba ko bikin ko ko ko ambaki ko zal kawai yayi in dai ya san cewa wannan abin da ya faɗa din koyarwar addini ne shi kawai dama ake nema ka ne san wannan koyarwar addini ne eh na sani okay to ai ba ba buƙatar sai kai da gaske kamar yadda inda shi inda shi shi wato yana da mata dan dan bai san hukuncin saki ba kawai ya zo ce wallahi tallahi na suke ki ya ce a ni ba sani ba ai ba sani ba hujja ne wani wani wurin shi ba hujja ba ne ya kasa ku to wannan shi ne malamai ke cewa hazinu jiddin wa jidduhu jiddun ji malamai Allah ya kyauta dokta bismillah na'am tuwa shi da su jira wannan ka san kamar da na faɗa wannan hukunci ne na gaban hukunci su kuma ɗaiɗaikun su sai mun tabbatar cewa sun san yadda cewa ubangiji ya faɗa radiyallahu anhu wa rabu anhu to yanzu ya yarda sannan kuma a zo a gaya musu ka san me wannan yake nufi in ya yarda sai a gaya musu ka san maganar nan ta kan me take hukuntarwa to dama shi ka'ida dama shi sa za ka ga malamai ke cewa maganan za a dau mataki kan mutane ko a ce wani ya zama kafiri da gaske galibi ana son a jaura da tsari shi kawai an jaura da tsari ai dama kanka mishi za a yi eh ka san kaza ka san kaza to ana gama kazan nan ya tabbata shikenan sai a bada hukunci a kasa shi yadda aka mahallaji halali ba abubuwan da bai zo yayi ba yace ai daga yan yan hakika na dan hakika ne shi shi ya kawo hakika ya daure wata gindi to shi da yanda aka yi ba wai zuwa aka yi ba aka ce wai a ba da mai da wasu cewa wannan kafinci yake amma da aka kama shi sai aka ce to zo kai ai bayani ka san kaza ka san kaza ka san kaza yanzu ka duba ta shi gaskiya shi abin da faɗa shi gaskiya faɗa shi ta to shi kenan wannan ai kawai kafa musulunci kuma wannan shine kaida duk wani wanda ke bashi'e ne a to gaskiya magana ana ko da wai jahili ne to ana ana fa mishi doro ji Imam Ahmad ji wannan ana da mishi doro amma baka iya cewa ya fita musulunci kai tsaye tunda ba ta ba Allah yake yake cewa yayi kai tsaye ba ba kwata manzo Allah yake cewa yayi kai tsaye ba ba wata ba Qur'ani cewa yayi kai tsaye ba yana zuwa da wasu shubuhoyin sa ne haka dake karmowa to sai mu gaya mishi abinda magana take kuntarwa in ya tabbata an tabbata masa da hujja shikenan kuma yanzu gunti ya tabbata Allah ya kyauta da masha eh haka wannan wannan su da imanin su ai yanzu yana kwaikwayon malamin ne ba yana kwaikwayon koyarwar addinin malamin ba ne kuma kasan kwaikwayo lokaci iri biyu ne akwai kwaikwayo wanda za ka kwaikwayo ne saboda yana son malamin ya tasirantu da shi sai yana son duk abin da zai yi mashi ma dan yi ya dama abin da zai haka to za ka ga yanzu zambarin media ne ta kawo abubuwa da yawa shi har wannan ma yanzu kawo kuɗi yake yi ana samun likes da yawa to in yayi wannan wannan shikenan ba komi dama shi abin da ake gudu shine ya zama akwai wulakanci a ciki to in yayi da yan wulakanta malamai to sai a duba sai shine malamai ke cewa sai a gaya mishi cewa to yanzu wannan abin da kake mulakanta su saboda shi ka zama tsakaninka da su ne ba tsakaninka da koyarwar addinin ba shi wannan babban zunubi ne amma da sauƙin al'amari in kuma ya ce shi ya ji ya gani shi da su inda sunan ma baki da duk ya haɗa ya musu kuɗin goro ya zo na kaga shi ya kai kan shafuki da ganga Allah ya tsare babu izgilanci abu ne mai santsin gaske a ba hankali kwarai da gaske har wani lokaci wasanni za ga ana yi a wasanni da ana yi haka haka a ce wane gwari ne wane kaza ne a ce a ai ya je ya je kaba ko ba fulatani ya je kaba yayi kaza yayi kaza kaza in yayi wannan wautan shi ya fahimta sa kai ka kade ka dafo wani wauta kuma a dinga jin magana bakin wawa kun ji abin da malamai ke cewa cewa in dai ya san cewa abin laifi ne ya san ya maimaita to a bakin sa aka ji kafirci kuma to ba hankali shi waɗannan abubuwa kamar yadda malamin mu Dr. Bashir Ali Umar ko Professor Bashir Ali Umar Al-Harazimi yake cewa mu musulmi da logo area ne duk abin da shafi Allah da manzansa da kuma ayoyin Allah mu logo area ne a wannan wurin ba a tabawa ba a ba hankali kawai a je a yi shiru ko ka shiru ko kuma ka saya za ka yi Allah ta'ala ya kyauta abinda muka tare Allah ya bamu lada abinda muka shirya Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh